الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المقصود المركز في قبل الكراتين جميعا أولا مجلسي sharhi na aqidat ahli sunna wal jamaa yau muna 28 ga watan zulqa'ada hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ishirin da shida watan biyar miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar sati da ya gabata muna cikin rukunan tauhid rukuni guda biyu na tauhidi ya gabata kan cewa mun ga tauhidi na da rukunin guda biyu shine annafi wal isbat korewa da tabbatarwa dan me aka ce korewa da tabbatarwa domin korewa zalla rishi ne mai dan ka kore abu babu shi kwata-kwata sannan kuma al isbat shi kuma in ka tabbatar kawai baka kore ba wannan bayya hana a yi tarayya a cikin abin da ka tabbatar tana wa a yi tarayya amma idan ka kore ka tabbatar to sai zama to a nan an samu tauhi mun gane ko bayanin wannan ya gabata za mu tashi kai inda malam yake cewa a rububiya kuwa zuwa tauhidi na rububiya abu ne karara karkashin fara Allah madaukaki da ke rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ubangijin sammai da kasai da abin da ke cikin tsakanin al-uluhiyatu shi kuma tauhidi na uluhiyya fa'budu wa sabir li ibadati ka bautawa Allah sannan kuma ka jajirce ka yi haƙuri ka ƙara nacewa akan haƙuri cikin bauta Allah madauki ya anna hadha al-ism min at-tauhid yutlaqu alayhi tauhid al-uluhiyya wa tauhid al-ubudiyya malam ce wannan kaso ko bangare na tauhidi ana furci ana nihin tauhidi na allantaka ko kuma tauhidi na bauta rububiyya wa tauhidul rububiyya wa huwa bi i'tibar li insani tauhidul rububiyya lura da bangaren mutum bawa to wannan sai kasance tauhidi ne na rububiyya idan aikin da bawa zai wa Allah madaukakin kadaitar da bawa da zai wa Allah madaukakin وباعتبار الله عز وجل توحيد ألوهيته كما بانغرنا ألا مدوككي ووانا توحيد لنا ألوهية أما هل تعلم له سمية فلا ألا مدوككي لكي ينزو كاسا واندي كيدا كمن تشين يا دا الله ينزونا يستسود سوفنشي فهذا فيه توحيد الأسماء والصفات ما ليس تشمونا كبا أو توحيدي نسونا يدا كمني قوله ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قال قوله ونؤمن بأنه faɗa shi ne ce muna imani kan cewa nahnu fi hadal kitabi ja'alna al-hukma wad dalila malai yace a cikin wannan littafi huwa dalil mun sanya hukunci shine dalili idan malai iya so yace abinda mu za mu faɗi akan wannan gaba ba za mu dada akan dalili da za mu kawo ba wani haza نحرص على أن يكون كلامنا هو نص الدليل mana ya ce dalilin haka za mu nace mu lura mu kula a kan cewa mu ita ce nassu dalilin dai shi ne maganarmu wa huna ayatul kursi mana ya ce a nan ayatul kursi ce ba zama na asma wa sifat ta kunshi sunayen Allah da kamannin shi lam nakul nu'minu bi annahu Allahu al-hayyul qayyum malai ce kuma ce ba mun yi imani da cewa shine Allah rayayye mai dogaro da karan kanshi mai tsayuwa da karan kanshi wa ma ashba zalika da abin da ya kama da haka walakin nana sukunan ayata sai dai mun koro aya fasarar anan hukum dakhilul dalil sai zama to wannan hukunci shine a cikin ya kasance a cikin dalili قوله نؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم فدم دمك شيء للي الله لا إله إلا هو باب أبي وبوتا دكتيا دسنتن تأتيشي الحي رايي القيوم وندي كي سايا ودكرن كي الله لفظ الجلالة الله كنا لفظين نجرما ندوكك سنا الله مدوكك mubtada'un a nan matsayin shi mubtada'a ne da shi aka fara magana la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum babu abin wa bauta da gaskiya da cancanta sai shi al-hayyu rayayye al-qayyum mai zama mai tsayuwa da karan kai khabarul mubtada'i ina wannan labari ne na mubtada Allahu kinan wane ne la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai zama to labari ne akan Allah wama ba'dahu akhbarun muta'addida haka abin da ya biyo baya na Allah kila na bayan alhayyul qayyum shi ma labarai ne wanda suka zamanto daban-daban qawluhu ta'ala Allah la ilaha illa huwa khabarun mubtada alhayyu khabarun thani alqayyum khabarun thalith mun gane ko kowanne na bada labarin wane ne Allah madaukaki قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فدا الله مدوككي da yace gangadi bai ya dauka Allah madaukaki bai ya kama Allah madaukaki barantana kwana khabarun rabiu ila akhir al-aya hallo shi ma wannan labari ne na hudu har zuwa karshen aya illa qawla sai fada Allah madaukaki da yace wa huwa al-aliyyul azim lalle Allah madaukaki shine madaukaki al-azim mai girma ومعنى قوله تعالى الله لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو باب ولا أبن بوتا دكسيا كون دكسيا تيجي قوله الحي القيوم والذي رايي من زمان كلام كش أنكن هنا للشمول والعموم والكمال وأن أن تاكسن شيء كمان ماتي للشمول wal umum haka dai shi ne abin da ya zama to gaban mai wal kamal da kamala yani zul hayatin kamila ana nihin ma'abucin rayuwa kammalalla cikakka allati lam tusbaq bi adami rayuwar da bata ba a rigaye ba a rigaye ta ba da rishi idan babu wani abin da ya zama to rishi ne barantana ya zama to rayuwar Allah ba ta gamu ba da rishi rishi bai rigaye ta ba wala yana akuha fana'u sannan kuma karewa bayya gamuwa da rayuwa Allah madaukaki wallahu azza wa jalla hayyun azalan wa abada Allah madaukaki rayayye ne azalan zirfin azal wa abadan kuma har abada ba za a wayo gari ba a samu wani lokacin da za a ce Allah babu shi a tunfil azal haka na har kowane lokaci lam yasbuq hayatu adam kenan rayuwar shi rishi bai rigaye ta ba wala yalhaquha fana'u kuma karewa ba ta gamuwa da rayuwar Allah madaukaki kana ta'ala Allah madaukaki ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin shine na farko wanda babu wani farko gabanin shi wal akhiru na karshe wanda babu wani karshen shi wal zahiru bayyananne da hujjojin shi da ayoyin shi albatin wanda zukata suke imani da shi abu wasa ta ti insha Allah hadhihi al-aya fi mahalliha malan shi da sannu wannan aya za ta zo a bakiran ta aurinta kalimatu al-hayyu kalma ta rayiyi kulna innaha al-hayatul kamila malan shi muka ce lalle ita ce rayuwa kammalalla cikakka alatti lam tusbaq bi adami wanda ba rishi bai ba yi rigaye da rishi ba da tare da ita wala yalhaquha fana'u kuma karewa bayya gamuwa da rayuwar Allah wa hiya aidan kamila wannan rayuwa haka cikakka ce ai mutadamminatun li ma'anan hayatin kamila wadda ta kumshi ma'anar rayuwa kammalalla min kamali sifati na daga kamala ta sifofin Allah madaukai li annal hayata kad takunu nafisatan domin rayuwa tana iya kasancewa tawayayya a ra'aita hayatana نحن ناقصة من أجل أنها سبقت بعدم سبقت بعدم ما لنجي بعد labari baka gaba rayuwarmu cewa rayuwarmu tawayayya ce ragagga ce dalilin cewa gabanin ta akwai nishi wa malhukatun bi fana kuma za ta gamu da karewa thumma nafsul hayat alwujudiyya naqisa ita kanta rayuwar wadda aka samar da ita tawayayya ce ragaggace falinsan ya akarihi maradu fi basarihi mutum rashin lahiya tana iya samun shi a idan shi fi sam'ihi a cikin jin shi fi aqlihi a cikin hankalin shi fi badanihi a cikin jikin shi lakin hayatun lahi la ya'tariha naqsun bayya hayatun kamilatun min kulli wajhin da rayuwa Allah madaukaki ba abin da yake bujiro ta na ragowa rayuwa ce kammalalla a cikin kowane bangare قال قوله القيوم فدا الله مدوكاكي ne yace ne mai tsayuwa da karan kanshi waznuha min haythu at-tasrif fa yaqul sai zama to wazanin shi bangaren sarf zai kasance fa yaqul wa huwa qa'imun bi nafsihi shine wanda yake tsayuwa da karan kanshi qa'imun ala ghairihi wanda yake tsayar da wani shi qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu zai daidai ga wanda shine mai tsayuwa akan kowace rai da abin da ta aikata hala yadullu ala annahu qa'imun ala ghairi wannan na nuni kan cewa Allah madaukaki shi ke tsaye a rayuwar wani shi ke tsaye da rayuwar wani wa qala ta'ala haka Allah madaukaki ce huwal ghaniyyul hamid lalle Allah madaukaki shine mawadaci da taimakon kowane abu alhamid abin godiya alghaniyu wadatacce ma'anahu annahu qa'imun bi nafsihi ghayru muhtajin li ghayrihi azza wa jal malakin ganiyikin nan ma'anar shi wanda yake tsayawa da karan kanshi wanda bayya bukatuwa ya zuwa wani shi wanda ya tsarkar mai girma da buwaya wa qala ta'ala Allah madaukake ce wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi na daga manya-manyan alamomi na aya ayoyi na aya na Allah maɗaukaki cewa shi ne Ubangiji da ya halicce su kuma shi ya cancanci a bauta mashi shi ne da ya ce daga wannan ayoyi an tafi masama'u cewa sama da ƙasa suna tsayawa bi amrihi da umarnin Allah maɗaukaki ne ƙaunuhu ta'ala la ta'khudhu sinatun wala nawm wanda Allah maɗaukaki da ya ce jangadi bayya kama Allah barantana barci la ta akudu ai la ta bulugu ina gengedi bayya rinjaya Allah madaukaki sinatun wa hiya nu'asu shine gengedi wa nawmun wadhihun ma'ruf mala yace kuma barci abu ne sananne ne ko akwai da bai san barci ba abu ne bayya bukatan a dogon bayani shi yasa malamai suke cewa kawo haske akan abin da yake da haske matsala an kai gado ko a kai kokarin ka karanta abin da ya zama to suka ce baki garin fassarar da baki ko hanci zai zama to ba matsala su ba baki abu ne sannan ne shi ne nan ma da yace wazifun ma'ruf wa inna man taha wa inna man intafa anhu sina an korewa Allah madaukaki yayyadi wannan mu da kwana li kamali hayati domin kala kamala ta rayuwar shi li anna nawma la yahtaju ilayhi illa man kana naqisul haya wanda barci baya bukatuwa ya zuwa gare shi sai wanda ya zamanto rayuwar shi tawayayya ce wadda liru ala zalika anna nauma yakunu rahatan lil ma'ana wa nashatan lima yastaqbil kuma kan cewa dalili akan wannan kwana na kasancewa hudu ne lima maza na abin da wahalhalun da suka wuce wa nashatun lima yastaqbil kuma na shafi ne na abin da za a fuskanta lam tana kullama ta'iba al-insanu yahtaju ila nawm duk lokacin da mutum ya gaji to iya bukatuwa ya zuwa yi barci wallahu azza wa jalla li kamali hayatihi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah madaukaki saboda kamalar rayuwar shi bar gangadi bai ya kama Allah barantara barci wali kamali tsayumatihi ايضا حكى انت كمال تطيور تشتكرن كنش لانه اذا كان قائما على كل شيء وما الله مدوكي دن يكسر شيء شيء من سيوا من كلاوا اكن كون ابو لازم من ذلك الله ينام sai lazumtu wannan cewa Allah ba zai barci ba domin idan ya yi barci ba zai kula da wani abu ba ya annahu idan nama kamar annabi ya kuma alal khalq kuma idan Allah madaukaki barci wane ne zai kula da abeban halitta idan hadan nafiyu malin ce kenan wannan korewa lahu ma fi samawati wa fil ard idan hadan nafiyu wannan shine korewa lahu ma fi samawati wa fil ard dukkan abin da ke cikin sammai da kasai mulki ne na Allah madaukaki qala lahu khabarun muqaddam lahu kin wannan khabar ne labari ne wanda aka gabatar wama mubtada'un mu'akhkhar makin nan kuma mubtada ne wanda aka jinkirta zai dauki ma'ana annabi wa fil samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da kasai ya'ani ma kana fihi ma abin da ke cikin su wa taqdimul khabari ala al mubtada yufidu al hasr malai ce kuma gabatar da labari akan akan mubtada abin da aka fara magana kan shi na ba mu fa'ida ta tattaro wani hukunci ai anna ma fi samawati wal ardi lillahi ta'ala la yushariku fihi ahad dukkan abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne ba wanda yake tarayya a cikin su da Allah madaukaki qawluhu ta'ala man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni fada Allah madaukaki ne ce wane ne wanda zai yi shafa'a a wurin Allah madaukaki ya nema wa wani ceto wane ne shi babu shi illa bi idnihi sai da izinin Allah madaukaki man hadhihi mustifham malai ce man kinna suna ne na tambaya wal istifhamu huna bi ma'ana nafi annafi nan kuma tambaya ta zo da ma'anar korewa wa za za'ida wannan zakin wannan an dada da ne allazi khabarun mubtada' الذي كما سيزمنت لا باري لنا مبتدا يعني من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولين وان زي تشوفو اولن الله صفاتي سي باذنه ولو قال قائل ان جاء من فدي زي تشي اليس ذا اذا اتت بعد الاستفهام تكون اسم موصولا idan idza ta zo bayan tambaya tana kasancewa suna ne na sadarwa kama allazi allazina allazi allati allawai كما قال ابن مالك ومثل ومثل ماذا بعد ما استفهام او من اذا لم تبلغ في الكلام ابن ابن مالك ناشوا ومثل ما كتم ثم ماذا بعد ما استفهام بعد ما وتتزو تتنبيه او من كوكما من اذا لم تبلغ في الكلام اذا بتكيب اتشم مغنى kala kulna ban bala za mu ce haka nan ne abinda kuka bujiro da shi haka nan ne lakin idan ja asmul mawsul ba'daha ta'ayyana an takuna mulghad malin ce amma idan ta zo bayan idan ja asmul mawsul idan ismul mawsul ya zo bayan bayan ta bayan idan ta'ayyana an takuna murza sai zaman to tilas ne za a yi watsi da hukuncinta wa huna ata ba'da hasmu mawdu anan kuma suna na mawdunar sadaswa ya zo yani law kana tartibul aya da dai law kana tartibul aya man dal ladhi yashfa'u la qulna inda jiro aya ne da yace man za yashfa'u mun gane ko ba a kawo ladhi ba da jiro aya haka yanzu da wannan salo man za ya shafawo laƙulna za na ismin wasu a nan sai mu ce za ismin wasu lakin lamma kala man zallabi ya shafawo mun gane ku wane ne wanda ta ayyana an naja ala za bulga sai zama to tilas ne mu sanya zakin nan an kore dan saboda mene in za ta zama to ismu mausul da annabi ismu mausul sai zama to ismu mausul guda biyu ya zama wuri guda wanda ma'anar su guda shi kuma sai zama to qur'ani ya keɓanci da irin wannan abubuwa fa in kaila malai ce in an ce ana yasuhu an takuna za ismu mausulan والذي أيضا اسم موصولا ويكون هذا من باب التوكيد اللفظي ينزب زي كسر جبا ذات كسر في اسم موصول هل لو الذي اسم موصول sai kasance da wannan da wancan ya zo a kan babi na karfafar da lafazi qala bin malik wa ma min at-tawkid lafziyyun yaji mukarraran ka qawlika udruji udruji qulna يمكن wannan ma na yi wa lakin ya zuhuhu ikhtilafun lafz sai dai sabanin lafzi na raunanar da wannan tafarki li anna al-awwala za wa thani alladhi wa huwa yud'ifu kawnu tawkid al-lafzi mun gane ko malai ce domin zakin nan na farko anna al-awwala za wa thani alladhi wa huwa yud'ifu kawnu tawkidan wannan na kore kasancewar tawkidi ne lafzi inda lafazin ne mene za za za a ce ko ko allazi allazi sai zaman to lafazin ya sha bambam qawluhu man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni yashfa'u ash-shafa'atu ja'alu al-witr shafa'an shine mutum ka sanya abu witri ka sanya ka sanya abu biyu witr abu daya uku biyar har zuwa ƙarshe abin da ya zama to mare ka sanya shi shafa shine abin da ya zama to kishiya aure abu biyu hudu shidda yani alwahid ya ja'aluhu ne wa thalatha arba'a mun gane ko daya a maida shi biyu biyu a maida shi uku har zuwa abin da ya zama qala al-mu'allif rahimahullah ko lokaci yayi bai abin da muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك